for us. Allahumma salli ala sayyidina
Amin. Amin.
Muhammad. صلاة تبتغلنا بها بمجلات السيح Amin.
قلنا بها وليا ونسيرا أن تولينا ولينا يا همة الشهيد لنا بهذا المهد والهدى الحمد لله يا رب العالمين اللهم توفيقي بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه watarar shamsa kana ganin rana idan tsala mana dai cikin wato magana kan ashabul kahf ne sai ubangiji yake cewa kana ganin wato rana idan tsala in ta hudo ta zawar an kafin tana karkata wato gabaran wato kogon nan nasu za ta lemi ni wato nahiyar dama wai za garabat idan ta za ta faɗi kuma ta ƙari duhum sai ta basu za ta shimala a gefen wato hagu wata ta jawazu anhum ta tsallake anhum gabarin su falatu buhum wato ranar ba za ta shafe su ba albatta ta yanke wahum su kuma fifa jote suna cikin wato muttasim bagile minar kaf daga kogon suna waje wanda yake mai yalwa yana luhun bardun rihi wato sanyin iska yana shafar su wani simu hada ke da tattausan iskar ta ذلك من آيات الله zalikal mazkur wancanan ka abin ambato min ayatin lahi yana daga dalilan ikon ubangiji ta'ala من يهد الله فهو المهتد wanda duk allah ya shirye shi shine shiryayye ومن يضلل فلن تجد له waliyan murshida wanda duk ubangiji ya- ya batar to ba za ka samu majibanci wato mai shiryawa lahu gare shi ba وتحسبهم أيقاظا wahum ruko da za ka gansu sai ka zaci su a kazan a farke suke ai li'anna ayunahum domin ha- idanuwansu mun fata hatun wato bu- buɗaɗɗiya ce a buɗe take Eh, wahum ruko alhali su masu bacci ne jam'u ne jam'i ne na raƙidu suna masu bacci ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال muna jujjuya su dama da hagu li'alla ta akul ar li'alla ta li'alla ta akul ardu luhumahum domin kar wato ƙasa ta ci naman su shi yasa in sun sun dade a wannan bangaren sai kuma Allah ya sa sai Allah kuma ya juya su a wani bangaren وكلبهم باسط ذراعيه sai بالوسيد karan su yana wato basidin zirahi yana mai shimfiɗa wato hannayensa bil wasidi a wato a wannan farfajiyar ta kogon wakanu sun kasance idan kalabu idan su juya in kalaba shi ma sai ya juya huwa misluhum shi misalin su ne finnan a cikin bacci wale ya kazata da farkawa لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت minhum منهم رعبا ru'uba da za ka yi tsinkaye alaihim akan su ashabul kahf din nan to lawan laita minhum da ka juya ka gudu firara ka zama mai gudu minhum da gare su wallum mullita da an cika ka ru'uban wato razani minhu da gare su bisu ko ne wato al'ain ru'uban wa dhamma hako ru'uban ai manahumullahu Allah ya kare su bin ru'ubi da razani wato da min dukhuli ahadin daga shiga daya alaihim gare su saboda zaran an hango dumman da ya hango wurin sai ka ji razani ya kama shi shi yasa Allah ya kare su da wannan razanin ba wanda zai shiga balle ma ya ga halin da suke ciki وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما na أو بعض ba'da yawm wa kadhalika hakan nan dai kamar yadda muka aikata bihim da su ma zakarna abin da muka ambata hakan nan ba asnahum ai aqaznahum muka farkar da su muka tashe su liyata sa'alu bayna dan su tambayi junan su an halihim ga halin su wa muddatu lubsihim da tsawon wato zaman su a cikin wannan halin qala qa'ilun minhum sai mai faɗa ya faɗa minhum daga cikin su yace kam labistu kwana nawa kuka zauna qalu sai suka ce labisna yawman mun zauna wato mun kwanta a nan gurin mun zauna yini ne abu a yawmin ko shashin yini li'annahum saboda cewa su da halul kafa sun shiga wannan kogon ne inda dulu'i shamsi yayin hudowar rana wa bu'isu an wato tashe su kuma inda gurubiya yayin haduwar rana fazannu sai suka zaci annahu gurubi yawmid duhuli wannan lokacin da ranar za ta faɗi kamar wato ranar da suka shiga wato ramin ne قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم ahada sun magalu sannan sai suka ce mutawakifi na wato suna mai da komai wato ga lamarinsu ga Allah fi zalika cikin wannan sai suka ce rabbukum ubangijinku shine masani da abin da kuka zauna kuka dade ku aiki ɗayanku biyu wa rikikum da wato azurfa ku hazihi wannan ilal majidatu zuwa cikin birnin garin yuqalu ana cewa inna hal musammatu wannan garin ita ce wata ake ambatanta al'ana yanzu da rasusa bi fathir rari da rasusa to ku ba shi wato azurfa ku ya je cikin gari fal yanzu da je ya duba ayyuha azka da ama wani wani wato wani abinci ne mafi tsarki a cikin gari wato ai adimatul madinatu wani wani abinci ne yafi tsarki a cikin abincin garin ai ahallu yafi halacci to fal ya tukun ya zo muku bi rizqin da arziki ma'ana da abincin minhu daga garin wala taladdaf amma ya yi a hankali wala shirin da bikum ahada kai ya bari wato wani mutum ɗaya daga cikin garin ya gane ko إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في tihim ملتهم innahum hakika dai su in yazharu alaikum in suka gane ku suka bayyana akan ku suka ganku suka gane ku yarjumukum za su jefe ku ayyaktulukum za su kashe ku bin rajim da jiba aw yu'idukum ko kuma su mai da ku fi millatihim cikin addinin su walan tublihu ولن تفلحوا iza إذا labara نبذا ba za kuma ku rabauta ba izan yayin na in uttum idan dai kun koma fi millatihim cikin addinin su ba za ku rabauta ba abadan har abada وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا to shi kenan waka zalika haka nan dai kama ba a sanahu wato kamar yadda wato muka wato tashe su a asarna wato alaihim wato muka tsinka yadda mutanensu da muminai alaihim a gansu muka tsinka yadda su suka gano su liya alamu don don su don su sani don su sani ai su mutanen nasu don su san annawa adallahi cewa alkawarin Allah bilbasu da tashin alkiyama haƙƙun gaskiya ne bi ɗariƙi ta hanyar nan na Allah ƙadir cewa mai iko ala ina matihim bisa bancantar da su ya sa musu bacci almuddata ɗawilata mudda mai tsayin nan wa ibqa'i- wa ibqa'ihim da kuma wanzar da su ala halihim bisa halinsu bila giza'in ba tare da abinci ba ƙadirin mai iko ne ala ihya'il mauta bisa raya matattu wa anna sa'ata da cewa sa'a alkiyama kuma wato su san sa'a alkiyama la raiba babu kokonto fiya a cikinta izza ya tanazu yayin da suke jayayya ai mu'minai da kafirai suke jayayya bainahum tsakaninsu suke jayayya amrahum wato lamarin wa'annan samari fil bina'i a cikin gini haulahum wato a gefensu kalu ai kafirai sai suka ce ibnu alaihim ku yi gini alaihim a kansu ka sa a nan za ka sa
Ina ka masa.
Okay. Baka da- okay. Faƙalu sai kafirar suka ce ibnu alaihim ku gini alaihim wato a gefensu ai haulahum a gefensu bunyanan gini yasturuhum da zai sitirce su wato zai sitirce su ربهم أعلم بهم rabbuhum ubangijinsu alamu shine masani bihim da su قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم alaihim مسجدا masjida qala allazina galabu ala amrihim wa'anda wato suka rinjaye bisa lamarin su lamarin wannan wato samari su ne mu'minai sai suka ce wallahi mu dai za mu riki masallaci alaihim a hawlahum a gefen su yi sallafihi da za a rika sallafihi a cikin sa wa ku ila zalika sai aka aikata haka ala babil kahfi a kofar wannan kogon سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم za su ji suna cewa su masu jayayya suna jayayya fi adadin fitiyeti cikin wato adadin wayannan samarin fi zamanin nabi suna jayayya ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ay yaqulu ba'dhum shashin su yana cewa hum salasatun su mutum uku ne rabi'uhum na hudun su kalbuhum shine karan su ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما bilgai waya بالغيب kulu da shashin su kuma sai ya rika cewa wato hamsatun su su biyar ne wato sadisuhum na shidan su kalbuhum shine karan su wal qawlan wannan zantukan guda biyu da nasara na jirana la nasarar najirana ne duk suna faɗa ne rajimin bilgaibi ai zato bilgaibi a cikin wannan da yake na gaibu wato abin da ya fi kwan mu gaburansu wa huwa raji'u shi mai komawa ne ilal qawlain zuwa ga zantukan nan guda biyu ma'an baki daya wa nasbuhu yi masa nasban nan alal maf'ul lahu ai lizannihim zalika saboda su san su zalika wannan ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم wa yaquluna ai mu'mine kuma su suke su kuma suna cewa sab'atun su bakwai ne na takwansu na takwas ɗinsu shine kalbuhun karansu eh wato su bakwai ne na takwas na takwas ɗin shine karan nasu aljumlatu jumlan nan min mubtada'in wa khabarin sifatu sab'atun kenan bi ziyadatil wawi wa qila ta'kidan wa dalala- wa dalalatan ala lusuqi sifatu bil mawsubi wa wasf al awwalaini bir rajmi duna salisi dalilun ala annahu mardiyun قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم illa إلا qalil qul ka ce rabbi ubangiji na alamu shine ya sani bi iddatihim da adadin su kuma wato wato ba ya alamu ba wanda ya san adadin nan nasu illa qalilun sai dai kaɗan daga cikin mutane qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce ana min alqalili ni ina daga cikin kaɗan din nan ni na sani wa zakarahum ya ambace su sab'atan su su bakwai ne an rawaito أن يدخل الجنة مع المؤمنين على ما قال مقاتل نعم وسورة من أن الآيات أنني أنني أنه يدخل الجنة مع المؤمنين على ما قال مقاتل أشرة من الحيوانات wato bakwai wato goma daga cikin dabbobi za su shiga aljanna ma'al mumini tare da muminai على ما قال مقاتل a bisa yadda mukatul ya faɗa wato dabbobi goma za su shiga cikin aljanna tare da muminai يدخل الجنة ناقة صالح wato taguwan nan ta annabi salihu za ta shiga aljanna وإجل إبراهيم da ɗan maraƙin nan na annabi ibrahima وكبش إسماعيل da ragon nan na annabi isma'ila وبقرة موسى da wato ta wato saniyan nan ta annabi musa وحوت يونس da kifin wato annabi nusa وحمار أزير da wato jakin nan na uzairu ونملة سليمان da tar- tururuwan nan ta annabi suleimana وهدهد بلقيس da hudhudun nan na bilkisu وكلب أصحاب أصحاب da الكهف wa da kuma karen nan na ashabul kahfi وناقة محمد صلى الله da wato taguwar nan ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama كلهم يسيرون على سورة كبش dukkan su za su rika tafiya a bisa surar wato rago ويدخلون su je الجنة su shiga aljanna ذكره في مشكاة الأنوار ya faɗe shi ne a cikin mishkatul anwari
وعن الحسن البصري رحمه الله an karɓo daga hassan basri allah ya masa rahama قال allah ya ce الكلب أشر لسان wato kare yana da ɗabi'u guda goma ينبغي لكل مؤمن أن تكون فيه wato ya kamata ga kowane mumini wannan sifofin su zama tana tare da shi الأولى wato sifar kare ta farko أن يكون جائعا wato yana zama mai yunwa فإنه من دأب to الصالحين zaman- zama da yunwa wato al'ada ce ta mutanen ta mutane na kwarai
والثانية wasaniyatu ta biyu أن لا يكون له مكان معروف shi ba yi da gurin da aka san shi ya yau ka ganshi a nan gobe ka ganshi a can وذلك من علامات المتوكلين wannan alama ce ta alama masu dogaro ga Allah والثالثة na ta uku أن لا ينام من الليل إلا قليلا baya bacci da daddare sai kaɗan وذلك من علامات المحبين wannan tana daga cikin alama wato masoya والرابعة ta hudu إذا مات لا يكون له ميز- ميراث idan ya mutu ba yi da abin da za a gada ذلك من صفات المتزهدين wannan tana daga cikin sifa ta wato masu gudun duniya والخامسة sifarsa ta biyar Allah ya taruka sahibahu ba zai bar wato ma abokinsa ba in zarafahu wa jafahu ko da ya dake shi ya masa jafa'i zai je ya dawo wa zalika min alamatil muridin as-sadiqin wannan yana daga cikin alamar muridai sadiƙai was-sadisatu ta shida annahu yarda min al-ardi adna al-amakin yana yadda a to a ƙasa mafi koma bayan waje wa zalika min alamatil mutawabi'in wannan yana daga cikin alamar masu kankan da kai was-sabi'atu sifa ta bakwai la tagallaba ala makanihi tarakahu idan aka rinjaye shi a inda yake sai ya tashi ya bar wa wajen sarafa ila ghayrihi sai ya tafi ya je ya nemi wani wajen ya bar muku wannan hadhihi min alamatir radi wannan yana daga cikin alama ta masu yadda da hukuncin ubangiji was-saminatu wato ɗabi'a ta takwas idza duriba wa farida idan aka dake shi aka aka- wato aka kore shi aka dake shi alayhi aka yi masa jafa'i wa wa turi'a lahu kasratu فرسة To- أجابة to shi kenan aka jefa masa guntuwar gurasa sai ya dawo ya karba ولم يحجد على ما ba مضى zai rika haƙo a bisa abin da ya huce ba وذلك من علامات الخاشعين wannan yana daga cikin alama ta masu wato kankan da kai masu tsoron Allah والتاسعة ta tara إذا حضر الأكل idan ya halarto gurin cin abinci جلس بعيدا ينظر sai ya tsaya sai ya zauna a can nesa yana kallo وهذا من لسان المساكين yana daga cikin wannan ɗabi'u na miskinai والعاشرة ta goma أنه إذا رحل من مكان cewa shi idan ya bar waje لا يلتفت إليه ba zai kuma juya wannan wajen ba هذه من علامات المعذونين wannan yana daga cikin alama ta mahazunai كذلك في روض الرياحين da zalika ya wannan jini ya zo a cikin raudar rayahin
الإمام اليائسي رحمه na الله.
al'imamu ya fi Allah ya rahama gare shi Eh, ya samu wa'annan ɗabi'u guda goma duk na kare ne mu duk ɗabi'u kyawawa na bayan Allah na gari Mhm.
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ahada falatu mari kakkai jayayya fihim a cikin lamarinsu wato cikin lamarin ashabul kafi sai dai jayayya babayyaniya bima unzila alayka da abin da aka saukar gare ka wala tastabti wato kakka nemi fatwa minhum daga wato ahlul kitab wato yahudawa wato kakka nemi bayani daga wajen su kakka nemi bayanin ɗaya a cikin su wasu alahu ahlul makkata mutanen maka sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an khabar ahlul kahfi da labarin suka tambaye shi ga labarin ahlul kahfi bakara sai manzo Allah ya ce ukhbirukum bihi gadan zan ba ku labari da shi wannan abin da kuka nema gobe walam yaqul insha Allah ba ce insha Allah ba sai wato sai ayar mai zuwa ta sauka ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله Allah kakka ce za ka yi abu eh kakka ce zan yi abu gobe eh wato kakka ce in aka ce maka za- me za ka yi ka ce gobe zan yi eh to ka ce in ni fa'ali ni mai aikata wannan abin zalika wannan gadon gobe fi ma yasta kabilu cikin abin da yake gabatowa mina zamana daga zamani eh to kakka yi haka illa in sha sai ka ce in Allah in Allah ya so ai ma'ana illa multabisan kakka ce za ka yi abu gobe sai ya zama ka cuɗanya shi bi mashi'atin lahi da wato da mashi'ar Allah ta'ala bi an ta kula ka ce insha Allah in Allah ya so zan yi واذكر ربك إذا نسيت ka ambaci ubangijinka ai ka ambaci mashi'ar tasa ma'al- ma'allikan kana mai rataye abin da zaka yi ga ita mashi'ar wato ma'allikan biya kana mai ratayawa da ita to ka ambace ta idana sai ta in ka ne- ka- ka manta a talika ratayawa biya da ita wato in ka manta to wai ko ni zikirha wato ambatanta ba da nisyani bayan mantuwa ka zikiri ha kamar ambatanta ne ma alƙawli tare da zancen wa ya ƙalar hasan malam hasan ya faɗa wa gairuhu da waninsa ya ce ma dama fil majalis mutum da yana mazaunin idan baka ce za ka yi abu in ka ce za ka yi abu ka ce insha Allahu ba sai daga baya ka tuna to ka ce insha Allahu kamar ka faɗa ne da farko وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب in من hada هذا rashada wa رشدا kul ka ce a ya kusa ta ubangiji na ya shirya da ni li aqrabu ga mafi kusa min hada daga wannan ai min khabar ahlul kahfi daga labarin wato mutanen kahfi din nan duk da lalata a cikin shiryawa ala nubuwati bisa annabta ta to ya kusa ta wato ubangiji na ya ya shirya da ni shiryawa ai hidayatin shiryawa wa qad fa'alallahu ta'ala zalika haqiqa Allah ta'ala ya aikata zalika wannan ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين wazadu وازدادوا tis'a تسعا sun zauna fi ka habibu a cikin gidansu a cikin wannan kogon salasa mi'atin sinina shekara wato 300 eh wato ba- ba- wato bayanin salasa mi'ati wato bayanin wannan wato shekara 300 wato ai ai dafin wato bitanuni tanuni a dafin bi bayanin li salasa mi'atin kenan wa hazihi sunun wannan shekarun a salasa mi'ati wannan shekarun wato guda 300 inda ahalul kitabi a wajen ahalul kitabi shamsiya shamsiya ce ta wato ta rana wato kamar wato wadda ake ta wato ta wato lissafin nan da ake na shekarun wato bature kenan da watanni da shekarun bature to shine shekara 300 eh eh, to shine wata zidul kamariya to shekara kuma ta kamariya tamu kenan ta musulunci mu musulunci muna yi da wata ne su kuma suna yi da rana to in ta wata ta, ta, ta wata tana karuwa alaiha akan ta shamsiyar inda al'araba a wajen larabawa za ta kara tis'a sinina shekara wato tara eh wa kan zuki wa kan zau- zukira hakika an ambace ta bi kauli cikin Allah ta'ala da yace kulillahu a'lamu bima labithu shine cinye wato da Allah ya ce wasdadu tis'an eh wasdadu sun ƙara tis'an shekara tara ai tis'a sinina shekara tara fasalasu mai ati shekara ɗari uku nan a shamsiyya ta shamsiyya ce to wato ta a wasalasu mai ati shekara nan wato wasalasu mai ati wato a shamsiyya wato shekara ɗari uku shamsiyya salasu mai atin wa tis'un kamariya ta zama shekara ɗari uku da kuma shekara tara kamariya kenan kulillahu ka ce allah ne masani bi ma labisu da abinda suka zauna ai min man ikhtalafu min man ikhtalafu allah shine masani daga wayanda suka yi sabanin nan fiye a cikin sa huwa ma taqaddama zikruhu shine abinda allah wato shine abinda ambaton sa ya gabata wato abinda suka zauna suka yi allah ne masani da wannan zaman da suka yi lahu ghaibu samawati wal ard abinda duk ya faku a sammai da ƙasa lahu nasa ne na ubangiji ne ai wato iliminsa duk yana tare da shi abasir bihi wa asmi' mamakin wato ganinsa ai billahi da Allah ai hiya sigatu ta'ajjubin wa asma'u bi asmi'i bihi wato mamakin jinsa kazalika haka nan bi an bi ma'ana ma absaruhu mamakin ganinsa wa ma asma'uhu mamakin wato jinsa wa huma wato wa'annan wato fi'ilan ta ta'ajjubi guda biyu ala jihatil majazi bisa jiha ta majazi ce wal muradu abinda da ake nufi annahu ta'ala cewa shi dai Allah ta'ala la yajibu an basarihi wa sam'ihi shay'un babu abin da zai faku ga birin wato ganinsa da jinsa komai ya san shi ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في hukmihi حكمه ahada أحدا malahum ai babu wato ga ahalin sammai da kase ba su wato da wani majibanci min duni ko bayan ko kuma bayan Allah ba su da wani nasirin mataimaki wala yushriku fi hukmihi ahada ubangiji ba zai taro daya a cikin hukuncinsa ba da annahu domin shi ubangiji ganiyun mawadaci ne an shariki gaban wato abokin tarayya واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل Maratil, لكلماته wato daga karanta ma'uhi ilaika abinda aka yi wayansa zuwa gare ka min kitabin rabbika daga littafin ubangijinka la mubaddila ba mai musanyawa da kalimatihi da kalmominsa ولن تجد من دونه ba ملتحدا za ka samu mafaka ba min duni koma bayansa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون Ah, وجهه wa tubir nafsaka ka tsare kanka ma'allazi ne duna rabbahum tare da wanda wato suke bauta duna rabbahum tare da wanda suke bauta wa ubangijin su bil gadati da safiya wal ashi da yammaci yuriduna suna nufi bi ibadatin da wato ibadan nan tasu suna nufin wajhahu ai zatin Allah ta'ala la shay'an ba wani abu suke nema ba daga wato gararin duniya wa humul fuqara su ne fakiran wato sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا wala ta da ainaka wato kakka wato juyar da wato idanuwanka an hungabaransu abbara bihi ma ya ta'abiri da wato idanuwa an sahi bihi ma ga ma'abucinsu wato kakka juya kai ba wai- ba idan kawai ake nufi ba wato tunda aka faɗi ido wato an faɗi juzi'i ne wato ana nufin kulli da shi wato kai kanka ake nufi wato kakka juya ma'ana kakka ba su ga baya turidu zinatul hayati duniya kana neman wato abu na wato kawace-kawacen rayuwar duniya ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wala ta kakka bi man agfalna karbahu wanda wato muka rafkanar da zuciyarsa an zikirna ga biran wato ambaton mu shine alkur'ani shi huwa uyanatu bin hisnin shine uyanatu dan hisnin eh wa ashabuhu da sahabbansa wata ba wato wata ba kuma yi ba hawa husan zuciyarsa fi shirki a cikin wato shirku وكان امره فرطا lamarinsa ya zama furuɗan ai israfan wato duk lamarinsa barna ne Hmm?
واعلم ان القران malam ka sani cewa alkur'ani لا يتبدل ابدا ba zai canja ba har abada ولا يتغير بالزياده والنقصان ba zai ji- ba أبداً.
zai jirkita ba da ƙari ko da ragi har abada وهكذا احكامه hakanan hukunce hukuncen alkur'ani ba za su canja ba انه محفوظ في الصدور domin shi abin kira wato abin kiyayewa ne a cikin kiraza بنظمه ومعانيه na'am بنظمه da ومعانيه nazimihi da tsarinsa kuma ma'anoninsa وانما يتبدل اهله بتبديل الاثار kadai dai wato ahalin alkur'ani ne suke cancanjawa saboda cancanjawar zamani فيقود العلم wal amalu ila rijali wato sai wato ilimi da wato aiki da ilimin sai ya koma hannun jahilai wa tarki hmm?
wa tarki da barin wato aiki da shi a'udhu billahi ta'ala muna neman tsari da Allah ta'ala ibrahim bin adham rahimahullah Ibrahim dan Arhama Allah ya ji kansa ya ce warartu bi hajarin na duma na shuɗe da wani dutse maktubun alaihi an rubuta akan dutsen kallibni anfa'uka juya ni sai na amfane ka fa kallabtuhu ya ce sai na juya dutsen fa idza maktubun alaihi sai gashi an rubuta akan dutsen anta bima ta anta bima ta'lamu kai da abin da ka sani la ta'malu ba ka aiki kaifa tatlubu ma lam ta'lamu ya kuma kake neman abin da baka sani ba wa min firaqil mutasawwifati mubtada'ati yana daga cikin wato jama'u wato mutasawwifai wanda suke wato masu yan bid'a qaumin yusammuna bil ilhamiyati wato mutane ne da ake kiransu ilhamiyai yatarkuna talabal ilmi wad darsi suna barin wato neman ilimi da karatu wa yaquluna alqur'anu hijabun suna cewa wai Qur'an- wannan kai wai gona suna cewa wai alqur'ani hijabi ne ash'aru qur'anu tariqati wato na'am wal ash'aru qur'anu tariqati to wato ash'aru waƙe-waƙe kuma shine qur'ani na dariƙa wa yatarkuna alqur'ana sai su ba alqur'ani yata'allamuna alash'ara su wato ko- su koyi waƙe-waƙe فهلكوا بذلك sai suka halitta biza- suka halaka bizalika da wannan قال إبراهيم الخواص ibrahim al-hawas ya ce غلاء القلب ودواؤه خمسة wato goge zuciya da maganin zuciya abu guda biyar ne قراءة القرآن بالتدبر shine karanta alkur'ani da bibiyar abin da kake karantawa خلاء البدن na خلاء da البدن wofintar da ciki wato ma'ana ka ji yunwa وقيام الليل da tsayuwar dare والتضرع إلى الله عند دو- السهر wa kuma da kuma kankan da kai zuwa ga Allah wato lokacin sahur ومجالسة da الصالحين zama da mutane na gari من اشتغل بشهوته وهواه duk wanda ya shagala da wato sha'awarsa da wato son zuciyarsa هذه الأمور الشاقة gaburan wayannan abubuwa masu wahala هي على مرضه to الروحاني shikenan zai zauna zai zauna a cikin jinyarsa ta ruhani ولم يجد لنفسه منتهجا ba zai samu wato inda wato zai je ya huta ba ga zuciyarsa سوى العذاب sai والهلاك dai azaba والهلاك da kuma halaka انظر يا مسيء الأدب ka duba kai ya mai muna ladabi لا مرجع إلى الله تعالى cewa wato ba wato makoma ga Allah ta'ala كيف ترجع إليه بالأشعار ya za ka koma gare shi da waƙe-waƙe التي اخترعها أنت وأمثالك wadda wato ya kage ta kai ma ka kage ta kai da irinka من أهل النفس والهوى daga ahalin zuciya da san zuciya بدل القرآن musanya alkur'ani الذي أرسله الله إليك wanda Allah ya aiko shi zuwa gare ka وأمر بالعمل ya yi به umarni da aiki da shi وما جوابك يوم يجلس المقربون على na'am مكانهم na'am وما جوابك me ya amsa ka يوم يجلس المقربون على ركوبهم ranar da wato makusanta za a durkusar da su a cikin wato gwiwoyinsu من الهول nuna alhaul da saboda tsoro الواجب wajibi أن تجلسوا في هذا اليوم بين يدي عالم ka ka zauna ka durkusa a gaban wato a wannan yini a wannan lokaci ka durkusa a gaban malami تعلم القرآن ka koyi alkur'ani وكيفية العمل da به yadda za a yi aiki da shi ومعرفة طريق الوصول إلى حقائقه da kuma ka koyi wato ilimin wato sanin wato hanyar saduwa zuwa ga haƙiƙoƙin alkur'ani إنه نسخة إلهية to shi nusa ce ta ubangiji فيها علوم جميع الأنبياء wato ilimin والأولياء dukkan annaba yana ciki da والأولياء waliyai من أراد دخول الدار من و- باب شيخ wanda yake wato wanda ya so wato shiga gida daga kofar shehi أو أو شيخ أو شاب wato eh?
شيخ وشاب shehin wato shehi wa shabin da saurayi فليأت من طرف الباب to ya zo duk ta hanyar kofa وعن علي رضي الله عنه an karɓo daga sai da sai na ali allah ya da shi من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة wanda duk ya karanta alkur'ani yana tsaye a cikin sallah كان له بكل حرف مئة حسنة wato zai samu lada ɗari bi kullum harfin da kowane harafi ومن قرأ وهو جالس في الصلاة wanda ya karanta shi yana zaune a cikin sallah كان له بكل حرف خمسون to zai حسنة samu ham- zai samu hasana hamsin a kowane harafi ومن قرأ وهو في غير الصلاة wanda ya karanta alkur'ani ba a cikin sallah ba وهو على وضوء yana bisa alwala خمس وعشرون zai حسنة samu hasana 25 a kowane harafi ومن قرأ على غير wanda وضوء ya karanta alkur'ani ba yi da alwala عشر حسنات to yana da lada goma a dukkan harafi قالوا kalu suka ce أفضل التلاوة على الوضوء mafificin karatu a yi shi a bisa alwala والجلوس شطر القبلة wato da zama wato bangaren alƙibla a kalli alƙibla وأن يكون غير متربئا Ai, wannan ya yi- ya yi tsayi fa mala samu waje muna da karatu da yawa mu je to mu karasa
وأن يكون غير متربئا wato ya zama ba wato mai ɗagawa ba ne ولا متكئا wala wato ba a shinge- ba a kishingiɗe yake ba ولا جالس جلسة متكبرا ba kai ya zama yana zaune zama na masu girman kai ولكنه وما يجلس بين يدي من يهابه sai da ya zauna kwatancin yadda yake zama a gaban wanda yake ganin girmansa ويتهشم منه wato yake nema daga gare shi yake ɗaukaka shi Hmm? koyi na tafi ne hisinin ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama أما يؤذي كريم هؤلاء na'am أما يؤذي كريم هؤلاء shin wato wai yana wato yana istihza'i ne ga sahabban manzo Allah da yake cewa da manzo Allah wai wato wannan warin wa'annan da kake tare da su baya cutar da kai ونحن سادة مبارك na'am ونحن سادة مبارك mu kuma ga mu ne shugabannin mu zara وأشرافها mu ne madaukakanta نحن أسلمنا in muka musulunta أسلم الناس na'am أسلم الناس me ban ji ba أسلم أسلم
to su sallimin nasa sai ka wato mika mutane وما يمنعنا اتباعك إلا هؤلاء wato wato ba ba abin da yake hana mu bin ka sai dai wa'annan wato wannan wannan fakiran da suke tare da kai ونهيهم عنك ka ka- ka kautar da su gaburanka حتى نتبعك har dai mu bi ka in ka kautar da su mu sai mu bi ka أو اجعل لنا مجلسا ko kuma ka sanya mana mazaunin mu daban ولهم مجلسا su kuma majalisar su daban وتقدم uhu وتقدم أن هذه الآية مدنية wato ya gabata cewa wannan aya ta madina ce مراد من الآية abin nufi daga wannan aya هي النبي
na hayun nabi wato hannun annabi أن يزدري an yazzariya wato ya wulakanta bi fuqara'il muslimina da fakiran musulmai قالوا عينيه عن
eh, رسالة فيهم wato idan su su tsallake ga wato wato ga wato tsofaffin wato zihim wato kamannin su da kayan su wato wanda suka tsofe kayan su domin eh, daddagaggun kaya ne fakirai ne na musulmi eh hasatan ahlus sufati
وقيل kila wani aulun aka ce نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة wato wannan aya ta sauka ne a cikin ashabus sufati كانوا 700 رجل su mutum wato 700 ne فقراء
wato fakirai ne fi masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لا يخرجون إلى تجارة ba sa fita zuwa ga wato wani wato wani ciniki ولا زرع wala gona wajen shuka ولا ضرع wala wato kiwo يصلون صلاة su suna sallah sallah وينتزعون أخرى suna jiran wata sallar فلما نزلت هذه الآية yayin da wannan aya ta قال sauka النبي صلى الله عليه sai annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce
الحمد لله الذي جعل في أمتي alhamdulillah na'am الحمد لله الذي جعل في أمتي alhamdulillah godiya ta tabbata daga Allah allazi ja'ala fi ummati wa- da ya sanya a cikin al'umma ta man umirtu wanda aka umarce ni أن أصبر an asbira nafsi in tsare wato kaina ma'ahum tare da su
وقد أسلم عيينة رضي الله عنه shi uwayensu bin hisnin ya musulunta Allah ya da shi من الإسلام kuma musuluncin ta ya yi kyau وكان في هنين ya zama yana cikin hunayin
من المؤلفة قلوب yana cikin mu'allafatu qulubuhum فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mi'atu mi'atu ba'irin wato raƙumi ɗari وكذا أقرأ من هذه haka nan akrawa bin hafisin shi ma ya bashi إلى عباس بن مرداس haka nan ya ba abbas dan murdas shi ma 40 na ba'iran wato raƙumi 40 واعلم to malam kai sani أن قدر الأذكار na أن قدر الأذكار cewa kadarin wato zikirai لا يعرفه إلا الكبار ba wanda ya san su sai manya ألا يرى أن الخليل ba ba a ganin cewa alhalila ba daɗi كيف فدى نفسه yayin yaya ya fanshi kansa بعد بعد إداء الكل bayan ya ba da dukkanin su kansa بشرف ذكر الله da ɗaukaka wato ambatan Allah da وتعظيمه girmama shi والمسارع الخشوع shafu ila zikirin qadirul khallaq wato wato ma- masu bege su gaggawa zuwa ga zikirin wato ubangiji ma- mahalicci inna saqilal qulubi sannu wato mai wato go- mai goge zuciya zikru allamil ghuyub shine wato zikirin wato masanin abin da yake fake قال أهل التحقيق ahalu taƙiƙi suka ce إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله sannu kalmar tauhidi la ilaha illallahu قال هل كافر idan kafiri ya faɗe ta تنفي عنه ظلمة الكفر za ta shafe masa duhun kafirci gaba ɗaya وتثبت في قلبه نور التوحيد wato za ta tabbatar da hasken wato kaɗaita ubangiji a cikin zuciyarsa وإذا قال هل مؤمن idan mumini ya faɗe ta تنفي عنه ظلمة النفس za ta goge masa za ta kore masa wato duhun zuciya وتثبت في قلبه نور الوحدانية wato ta tabbatar da wato kun- haske na kaɗaitakar ubangiji a cikin zuciyarsa وإن قالها في كل يوم ألف مرة in ya faɗe ta a kullum marra dubu وكل مرة تنفي عنه شيء wa kowace marra ɗaya sai za ta kore masa abu لم تم لن تم لن تنفي لن تنفيه في المرة الأولى wanda ba za ta wato ba ta kore shi ba a marra ta farko فإن مقام العلم بالله sannan makamin wato sannan ubangiji لا ينتهي إلى الأبد ba zai ƙare ba har abada في الحديث ya zo a cikin hadisi جلوسك ساعة عند حلقة يس- يذكرون ال- يذكرون الله zamanka wato daidai sa'a ɗaya a halka da ake ambatan Allah خير من عبادة ألف سنة ya fi maka wato ibada shekara dubu dallahi
وقل الحق من ربكم ku ce wa kul ka ce alhaƙu gaskiya wa kullahu ka gaya masa ai wali asabi da sabansa hazal qur'an wannan alqur'ani alhaqu shine gaskiya min rabbikum daga ubangijinku فمن شاء فليؤمن wanda duk ya so imani to ya imani ومن شاء فليكفر wanda kuma ya so ya kafirce إنا أعتدنا للظالمين نارا Ah, wannan tahdidi ne eh, narko ne inna mu dai mun tanadi wato naran wuta da zalimi daga azalimai su ne kafirai أحاط بهم سرادقها wato ɗakinta ya kewaye da su wato duk wato ya kewaye da su wato suna wato suna cikin wato kewayenta وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه wujo in suka nemi taimako sai a taimake su eh, suna jin kishirwa a basu sai a basu bimayin sai a taimake su da ruwa kalmuhli kamar da gwadagon wato mai ya shuyi da yake kone a ruju fusaku min harrihi saboda zafinsa ila ƙuriba idan wato aka kusanta ila ƙuriba aka kusanta da shi ko kuma ƙuriba ko aka kusanta ilaiha zuwa ga ita wutar بئس الشراب abin sha ya munana huwa shi وساءت مرتفقا wasa'at ai ita wannan wutar ta munana murtafakan wajen kishingida tamizin tamizi ne manqulun anil fa'ili ai qabuha murtafakan wato gurin kishingida ya munana wa huwa muqabilu liqawlihi alati wannan zai muqabala da fadin ubangiji mai zuwa nan gaba fil jannati a cikin aljanna da yake cewa wa hasunan murtafaka wato wa illa ba dan haka ba fa ayu irtifaqin binar wani kishingida ne dan hutu a wuta إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات.
إنا لا نضيع أجر من man أحسن hasana amala عملا tare wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari to mu dai ba ma tozarta aikin duk wanda wato ya kyautata aiki aljumlatu jumlan nan habar inna innal lazina labarin innal lazina ne wa fihi iqamatu zahir maqamul mudmar wal ma'ana abin dai da ake nufi ai ana nufin ajruhum ladan su ai nusibum za mu saka musu bi ma tadammana huda abin da ya kunshe shi أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ulaika wancanan ka jan- aljannatai sun tabbata gare su ai jannatu adnin aljanna zama ta tabbata gare su wanda tajrimin tatihimul anharu ƙorami suke guna min suke gudana min tatihim a ƙarƙashin su yuhallawna ana yi musu ana yi musu ado fiha a cikin ta a cikin ta min asawira daga mundaye wato mundaye min zahabin na wato na dinari wa yalbasuna suna ɗora kuma siyaban wato tufofi huduran korra min sundusin na mawambal ɗin aljanna ai shine maraka abin da ya yi siriri mina dibaji daga alhariri wa istabraqin da istabrak shi da shi kuma magaluza shi kuma wanda ya yi kauri minhu daga wato cikin wato alharirin wa fi ayatul rahman ya zo a cikin aya a cikin suratul ar-rahman da Allah yake cewa bada'inu ha minista baraga muttaki'ina fiha ala la'ik suna masu kishin gida fiya a cikin ta Allah araki bisa gadaje da to araki din nan jama'u arikatu wa hiya sariru ita ce gado fil hajlati cikin alkilla wa hiya baitun alkilla din nan shi daki ne yuzayyano da ake masa adobi siyabi wato da wato yanki wasu ture da kuma wato labulaye lil arusi wato na amarya ni'mat thawab madallan sakamako shine aljanna wa hasunat baka murtafaqa gurin kishin gida ya kyautata wadrib lahum mathalan rajulayn ka saba musu misali wato ka saba misali ga kafirai ma almumini tare da mumine misalin nan shine rajulaini mutum biyu ne جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ja'alna li ahadihima jannata mun sanya wa ɗayan su shine kafiri mun ba shi jannatan ne gonaki guda biyu min anabin na inabai wa hafafnahuma mun kewaye su kuma bi halin da dabino waje Allah bainahuma zara mun sa shuka kuma a tsakanin su yukutatu da ake ci a rayu bihi da shi kiltal jannatayni كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه shai'a شيئا kiltar jannatin wayannan gonaki guda biyu wato kilta din nan wato mufradin ya dullu ala tasniyati wato wannan wato wato wannan wato gonakai guda biyun nan atat wato ta ba da ukulaha 'ya'yan itatuwanta walam tazlim minhu shay'an bata tauye wani abu daga cikinsa ba وفجرنا خلالهما نهرا mun kekketo wato korami hilalahuma a tsakaninsu yajiri yana gudana bainahuma a tsakaninsu وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز azu na fara wakanin lahu wato wakanin lahu samaru wato itatuwa wato ‘ya'yan itatuwa sun tabbata gare shi wato ma aljanna ta yin tare da waɗannan gonakinsa guda biyu wato sun tabbata gare shi ayi bi fathi ta'i wal mimi samarun kenan wa bi dammihi ma sumurun kenan wa bi dammil awwal wa sukuni sani sumrun kenan wato sumrun kenan wato huwa jam'u samaratu wato jam'i ne na samaratu kashe jaratin washe jarun waka shabatin waka shabun wabadanatin wabadanu wato faƙalar lissahibi sai ce wa abokinsa muminin nan wa huwa yu hawiruhu shi na alfaharcece ne ya da shi ya ce masa ana aksaru min kamala ni na fi ka yawan dukiya wa azu na fara na fi ka buwaya a shiratan dange ودخل جنته وهو ظالم لنفسه sai ya shiga wannan gonar tasa bi sahibihi da abokinsa ya duhu yana kewayewa bihi da shi fiya a cikinta wayurihi yana nuna masa asara ha wato gurabinta walam ya kul bai faɗa ba bai ce wato jannataihi ba wato gonaki guda biyu iradatan lirraudati dan yana nufin wato dausayi wakila wani kaulin aka ce a iktifa'an bil wahid ya guda ya to ya isu ne da faɗa guda ɗaya maimakon ya faɗi guda biyu wa huwa zalimun wato yana kewayawa da abokin nan nasa mumini alhali shi yana mai zaluntar wato yana mai zalunci da nafsihi ga kansa bil kufr da kafirci قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً.
أبدا وما أظن الساعة قائمة kala sai ya ce ma a zunnu an tabi da haziye abadan ba na zaton wato wannan gona an tabi da za ta ƙare ma'ana za ta hallaka abadan har abada wa ma a zunnu ba ma kuma na zaton an na sata cewa satan alki- za a alkiyama ƙa'imtun wato mai tsayawa ce ba za a yi wani tashin alkiyama ba ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما in منقلبا kalaba in aka mai da ni ma zuwa ga ubangiji na in aka mai da ni zuwa ga ubangiji fil akhirah da gidan lahira ala za mika bira basariya waka da kake cewa za a yi tashin alkiyama to idan har aka yi tashin alkiyamar aka mai da ni gudan gurin ubangiji to la'ajidan na khaira zan samu mafi alheri mai ha daga wannan go- wato gonatawa mun kaliban ai marji'an wato a makoma ta قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا rajula qala lahu sahibuhu sai abokin nasa mumini ya gaya masa huwa yuhawiluhu shi yana amsa masa akan maganganun da yake yace shin ka ka ka kafirce billazi halalka wato da wanda ya halice ka min turabin daga turbaya domin annabi adam ai daga turbaya aka halice shi kuma duk ɗayan annabi adam to daga nan suke sun mami nutfatin sannan daga digon maniyi sun masauwaka sannan ya daidaita ka ai adalaka ya daidaita ka wasayyaraka ya mai da kai rajulan wato mutum cikakke لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا da lakinna ko lakinna ai ma'ana asulhu lakin ana ne نعم.
Eh, nuqilatul ha- nuqilat harakatul hamzati wato ila nuni aw huzbatul hamzatu summa udgimatun nuni fi misliha ai huwa shi huwa la huwa din nan damiru sha'ani damir ne na sha'ani Eh, tafsiruhu tafsirin sa aljumlatu jumla ba'dahu ba sa wal ma'ana abin da ake nufi ana aqulu ni ina cewa Allahu Allah rabbi shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahadan bazan tara wani daya bi rabbi da da ubangiji na ba ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا illa billah me بالله yana yadda ka shiga wannan gonar taka ka faɗa inda ijabi ka yayin da ta kayantar da kai wato yan kayantuwar ka biha da ita sai ka ce haza wannan masha Allah shine abin da Allah ya so la quwwata babu karfi illa billah sai da Allah bil hadisi ya zo a hadisi man udiya khairan wanda aka bashi alkhairi min ahlin daga iyali aw malin ko du- ko dukiya wato fa Kulu sai ya faɗa inda zalika yayin wannan yace masha Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan ba zai ga abin ki a cikin sa ba إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا in dai kana gani na ni dai ai da miru faslin bainal maf'ulaini ana aqallu min kamala ni ne bi ka karancin dukiya wa waladan da 'ya'ya.
فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا zalaka shikenan ba a sa rabbi wato ya kusata ubangiji na wato ya kusata an yi ute ni ya bani khairan mafi alkhairi min jannatika daga wannan gonar taka wa yursila alaiha kuma gonar ka ya sauko mata da husbana wato ai tsawa jam'u husbanatu ne ai sawa'ika tsawawaki ya tsaye aiko mata da tsawawaki min sama'i daga sama fatus biya sai ta waye gari gonar taka sa'idan fako zalakan mai santsi ya ardan ƙasa milsa'a wato mai santsi layan butu baya ba layan su mutu alai haka damu wadda wato diddige ba zai tabbata a kanta ba kana ɗora kafa ka sai ka zame أو يصبح ماؤها غورا فلن tastaɗi تستطيع alahu له ɗalaba ko kuma ruwanta ya zama gauran wato kafaffe bi ma'ana ga'iran eh domin la'anna la'anna gauran ma'i wato domin wato kafewar ruwa la ya tasabbabu an sawagi baya sabatuwa daga wato tsawawaki eh wato Allah sai ya aiko wato wata musiba duk ruwan da yake cikin gona wanda ake ba gonar ta amfana da shi ta yi tsiro to shikenan sai Allah ya kafar da shi falan tastadi alhu talaba ba za ka samu ikon nemo ruwan ba ba ka da wata hilatan dabara tudriku da za ka riski ruwan biha da wannan dabara taka sai dai in Allah ne ya kawo maka shi وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها uhi da sai aka kewaye shi bisu murhi wato jam'i kenan ko bisa marhi da 'ya'yan itatuwarsa wato bi auzihi dabda sabiqati ma'a jannatihi kenan wato sai aka kewaye wato wayannan wato 'ya'yan itatuwan nasa a gonar tasa bil halaki da halakarwa fa halaka shi ma sai ya halaka fa asbaha sai ya wayi gari wato yi kallibu kafai yana wato jujjuya hannayensa wato nadaman dan nadama wato hasuran wato takaici alama an faka musu abin da ya ciyar fiha a cikin wato raya wannan gonar tasa wa hiya hawayatun sai ga ta ita kuma hawayatun saqidatun ta saryo sarayya ala urushiha bisa wato shiga-shiganta ai da ayin ma wato ginshikanta lil karami na inabi bi an sakada shi ne ta faɗo su masu kadal karamu sai kuma shi ma inabin ya faɗi Eh, wato shi ma ya faɗi domin abin da yake rike da inabin ya faɗi to dole shi ma sai ya faɗi sun me ويقول يا ليتني لمشرك بربها أحدا Uhum, waya ƙulu ya laita ni wato waya ƙulu sai wato ya faɗa ya ɗin nan ta tambihi ce yana cewa ina ma dai ni lam ushrik ban tara wani abun bauta bi rabbi ban tara wani abu guda ɗaya na bauta bi rabbi da ubangiji na ba ولم تكن له فئة ينصرونه من دون dunilla الله ba wata jama'a da ta kasance yan suruna za su taimake shi su kare shi min dunilla kuma bayan Allah inda halaki hayayin halakarta wa ma kana muntasiran وما shi كان منتصرا Ya bai zama shi ma mai taimakon kansa ba inda halaki yayin halakarta bilafsi da kansa هنالك الولاية لله الحق ula'ika ai ranar alkiyama alwilayatu wato jibanta aiwan nasar da taimako nusar da taimako eh bi kasri ha wato wan alwilayatu ko alwalayatu eh wato bi fatihi luwa bi fatihi luwawi alwalayatu ya zama annusratu wa bi kasri ha alwilayatu huna wato almulku kenan wato mulki da taimako a wannan rana wato lillahi na Allah ne alhaqu tabbatacce mai هو خير ثوابا وخير shi ne عقبا fiyayyen mai samako- mai sakamako min sawabi gairihi daga sakamakon waninsa lauka na yasbutu da dai wato akwai ma zai tabbata akwai mai sakamakon ai ba mai sakamako ba ba mai sakamako sai Allah tabaraka wa ta'ala wai da da akwai ma to Allah ya fi sakamako balle ma babu Mm. wa وخير khairu لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح wa khairun ubangiji shine mafi alkhairun ukuban makoma eh lil mu'minin ai akibatun makoma lil mu'minin ga mu'minai wa nasbuhu ma nasba su kuma ala tamyiz bisu tamyizi ne wa darib ai ka saba musu wato ka saba musu wato ka saba musu misalin rayuwar duniya ka saba wa mutanenka misalin rayuwar duniya eh kama'in ita rayuwar duniya kamar ruwa ne anzalnahu da muka saukar da shi mina sama'i daga sama ba ta laɗa bihi na batul ari sai tsiron ƙasa ya cuɗanyi da wannan ruwan au au imta zaja ko kuma ya cuɗanyu wato imta au imta zajal ma'u ko ruwan ne ya cuɗanyi bin da bata da tsirai fara wuya sai ya sha waha suna kuma wato shukar ta yi kyau fa asbaha hashiman daga baya sai ya zama wato ai ya bisan bushashe mutafarriqatan wato wato wanda yake ya wato ya wawwatse mutafarriqatan ajza'uhu wanda wato daidai kusa duk sun wawwatse ta zuruhu riyahu wato iska kuma tana sheƙe shi fata zabu bihi sai ta tafi da shi alma'ana ma'ana dai shabbaha duniya ubangiji ya musanta duniya ya bi batin da tsiro hasanin kyakkyawa faye bisa sai ya bushe fa takasar ya kakkare fa farraqat riyahu sai iska kuma ta watsa shi وكان الله على كل شيء muqtadira مقتدرا Allah ya tabbata mai iko ne a bisa kowane abu kadira mai iko ne المال والبنون زينة الحياة الدنيا wato almalu dukiya walbanuna da 'ya'ya zinatul hayati duniya su ne adon rayuwar duniya yuta jammalu bihima ana yin ado bihima da su fiha a duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير wala نملا wato albaqiyatu salihatu hiya subhanallahi ita ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zada ba'dhum wala hawla wala quwwata illa billahi to wa'annan baqiyatu salihin salihatu dinnan su suka fi su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka wato hairan sakamako wato su suka fi alkhairi dangane da sakamakon da ubangiji yake bayarwa wa khairun sune mafi alkhairin abalan amalan abin da ake buri ai ma ya amalu hul insanu abinda mutum yake burinsa wayar juhu yake kaunarsa inda Allah a wajen Allah ta'ala ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم mu a hada أحدا wazkur ka tuna yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsu ayyu zahabu biha za a tafi da duwatsu an wuce la'adda akan doran kasa fata siru sai duwatsun su zama haba'an kamar kura mu basan abin daidaitawa eh wataral arda kuma sai ka ga wato kuma ka ga kasa barizatan ai zahiratan mabayyaniya laysa alaiha shay'un ba komai akanta min jabalin daga dutse wala gairihi wala waninsa wa hasharnahu sai kuma mu taro su baki ɗaya muminai da kafirai ba kowa ma ya zo falam nu gadir ba za mu bar a hadan ɗaya ba minhu daga cikin su kowa kowa sai ya zo wajen mu ya saurari abin da za mu ce
وعرضوا على ربك صفا duk sai a bijirar da su a bisa ub- gurin ubangijinka saffan su sahu sahu ai mustafiyin suna masu sahu sahu kullu ummatin kowace al'umma saffin sahu wai yuqalu lahum za a ce da su لقد جئتمونا كما خلقناكم awwala أول marra مرة wallahi hakika gashi yanzu yau kun zo mana kamar yadda muka wato halicce ku farkon marra ai kun zo mana kurade wato ɗaiɗaikunku ku fatan wato marasa takalmi ƙuratan matsaraita gurlan masu wato wato tsuwa masu loba wayu ƙalu kuma sai a faɗa limin kiril ba su ga mai inkarin wato tashin alƙiyama wato duk za a tashi kowa yadda aka zo duniya haka kowa zai tashi to kuma ba ba wanda ya san halin da na kusa da shi yake ciki saboda kowa a wannan lokacin kowa ta kansa yake yi Eh, bala ma ka ga wato wani hali a- duk za a tashi wato ba riga ba wani wata sutura ba haka kawai amma kuma kowa bai san halin da wani yake ciki ba saboda firgita da kuma za a tafi gurin hisabi
bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida to shi ke za a fa- za a faɗa ga masu inkarin tashin alkiyama ubangiji ce bal za an tumbar ku dai kun riya an ɗin nan mu hafa fashe su ƙila an nawa ai labarin da sha'anin wato kun riya an lan na ja'ala an lan na ja'ala lakum maw'ida ba za mu sanya muku ma alƙarar da balil ba'asi saboda tashin alkiyama wa wuti'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi fi wa wudu alkitab sai a ajiye littafi ai kitabu kitabu kullum ri'in littafin kowane mutum fi wato fi yaminihi za a bashi a damansa min almu'mini daga mu'minai kuma za a ajiye na kowane mutum fi shimalihi a hagun ɗinsa min alkafirin daga kafirai wato mu'minai za a ba su littafin su a dama Allahumma ja'alna minhum kafirai kuma kafirai kuma za a ba su littafin su wato a hagu Eh, to yayin da aka ba kowa littafinsa ta fatar mujrimina sai ka ga mujrimai su ne kafirai mushfiki ne suna masu tsoro min ma fihi saboda abin da yake cikinsa wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab waya kuluna sai su rika faɗa inda mu'ayyana cikin ma fihi yayin ganin su abin da yake cikin littafin nasu wato mina sayyi'ati na munanan ayyuka sai su ce ya wailatana ya halaka mu wa huwa masdarul lafi ila lahu min lafzi basdari ne ba da wato fi'li a lafazinsa ya sai su ga cewa ya halaka su ma li hazil ma li hazil kitab me ke ga wannan littafi wanda la yugadiru la sagiratan yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsiha ahsiha baya barin sagiratan karamin abu wala kabiratan wala babba min zunubina daga zunubanmu illa a hasaha sai ya kididdige ta ai addaha ya lissafa ta wa asbata ya tabbatar da ita ai ta'ajjabu sun yi mamaki minhu daga gare shi fi zalika a cikin wannan wa wajadu ma amilu hadira hadira za su samu abin da suka aikata hadiran a halarce musbatan abin tabbatarwa fi kitabihim cikin littafin su ولا يظلم ربك أحدا ahada ubangijinka ba zai zalunci wani ɗaya ba eh, ba zai wato ba zai zalunci kowa ba ubangiji kuma ba zai tauye wa mai aiki kyakkyawan aikinsa ba ko ya ƙara wanda wato wanda mai aiki kyakkyawa ba ya ƙara masa mu- wato mummuna ai la yu'aqibuhu ba zai masa hukuma ba bigar jirmi ba tare da laifi ba wala yanqusu min sawabi mu'minin ubangiji kuma ba zai tauye daga sakamakon mumini ba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ka tuna yayin da muka ga faɗa muka faɗa wa mala- mala'iku muka ce ku yi sajada li adam ga annabi adam sujuda فسجدوا su- sujuda in hina'in فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر rabbi ربه sujuda in hina'in sajada ta sunkuyawa la wata a jabhatin ba ajiye goshi ba a ƙasa Eh, ku yi sajada ta sunkuyawa ta hiyatan gaisuwa lahu ga annabi adam to fasajadu sai dukkan mato mala'iku suka yi sajada illa iblis sai dai iblis kana ya kasance min aljin daga aljinu illa wani kwallon aka ce hum nau'u su nau'i ne min mala'ikatu daga mala'iku eh bal istisna um muttasilun wa qila huwa munqadiyun wa iblis iblis innan huwa abul jinn shine uban aljinu falahu zurriyatun yana da zuriya zukiran an ambace ta mahu tare da shi ba'd bayan wannan wal mala'ikatu mala'iku kuma la zurriyata lahum ba su da sur- ba su da zuriya to sai dukkan su suka yi wato sajada ga annabi adam sai dai iblis ne kawai ya ƙi- ya ƙi wato ya ƙi yin sajada ya yi taurin kai نعم.
fa as- fa fasala.
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو wato to fa fasaka wato shi ke dan wato shi ke nan sai fasikanci wato ma'ana ya kauce gaburan biyayya ga Allah eh ya kauce an amri rabbi gaburan umarnin ubangijinsa ai kharaja ya fita an da'ati gaburan biyayyarsa bitarki sujudi da barin wato yin sajada ga annabi adam to afata ta hizuna shin yanzu wannan shi za ku riga wa zuriyatuhu da zuriyarsa wato wannan zancen li adam ga annabi adam ne wa zuriyatuhu wato da zuriyarsa wal ha'u fil mawdi anni li iblisa shin yanzu ko annabi adam da zuriyarsa ku riki wannan wannan da shi da zuriyarsa ku rike su auliya'a majibanta wato su ne masoyinku min duni ko ma bayana tudi'unahum da za ku rika yi musu biyayya وهم لكم wahum lakum aduwwun su kuma makiya ne lakum gare ku ai ada'u makiya ne halin hali ne بئس للظالمين ina badala بدلا musanye ya muna da zalimi daga azalimai musanyen kuma shine iblis iblis wa zuriyatu da zuriyar safi ida'atihim cikin biyayya gare su badul ida'atin lahi musanyen wato biyayya ga Allah ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق halka أنفسهم anfusihim ban halartar da su ba wato ban halartar da su ba ai iblis da zuriyarsa lokacin da halka sama lokacin da nake halittar sama da ƙasai mai da ƙasai wala halka anfusihim wala halittar kawunan su ma lam uhdir ba azahum halka ba ha- halka badin ban halartar da shashin su halka halittar shashi ba lokacin da za a halicci sammai da ƙasai ban ce su zo su ga ya za a yi ba ko kuma lokacin da za a halicci wasunsu wa ko kuma lokacin da za a halicce su ban ce wasu su zo su ga halittar wa'annan ba wasu wa'annan kuma su zo su ga halittar wa'annan ba babu ba yi haka ba wa ma kuntu وما كنت متخذ المضلين abuda عضدا ni dai ban zamo mai rukon mudalli ne ai su ne shaidanu ban zama mai rukon su ba a dudan ai a wannan mataimaka bil khalqi cikin halitta fa kaifa tudi'unahum ya za ku rika biyayya gare su ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا mawbika wa yawma mansubun bi uzkur wato wato ka tuna yawma ya rin- ranar da ya ƙulu wato ko na ƙulu bilya'i wa nunu ya ƙulu ko na ƙulu ranar da na ƙulu za mu faɗa wato kalma ilahiya kenan ko ko kuma ya ƙulu wato ubangiji zai faɗa eh, wato ɗayansu dai ranar ko za mu faɗa ko zai faɗa eh, da zai ce na dushu da ka'iya kai ku je ku kirawo abokan tarayyar tawa da kuke cewa su wato su ma alloli ne ana usana gumaka allazina za'amtum wa'anda kuke riya cewa wa suke kuke cewa su wato su alloli ne to ku je ku kirawo su liyashfa'u lakum dan su zo su ceto su yi muku ceto biza amikum ariyawarsu fada ahum falam yastajibu lahum sai suka kiransu ba su amsa musu ba ai lam yajibuhum ba su amsa musu ba waje Allah sai muka sanya wato mawbikan wani wadi bai na tsakanin su wa bainal awsan da tsakanin gumakan wa abidiha ai wato wa abidiha da masu bauta mata wato muka sanya wani wadi tsakanin gumaka da masu bauta musu eh ai wadiyan wadi ne min audiyati jahannama daga wadi ne cikin jahannama wato yuhlaku na fihi za a halakar da su fihi a cikin sa a cikin sa jami'an baki daya wa huwa min wabaqa bi fatihi bil fatihi ai bi ma'ana halaka ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها masrifa مصرفا wato sai mujrimai su ne kafirai sai suka ga annara wuta fazannu sai suka sakankance annahum sun muwaƙi uha ai masu afkawa ne fiha a cikinta wala mai jidu anha masrifa ba su samu wato mabauɗa ba anha gabaranta ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل masal walakar sarrafna linnasi wallahi wato lakar hakika mun yi bayani wato mun yi bayani wato walakar sarrafna wallahi mun yi bayani linnasi ga mutane a cikin wannan alkurani min kulli misalin daga dukkan wani misali ai wato duk mun yi misali duk mun yi haka mun yi wa mutane bayanin komai ba mu yi haka ba ya illa liyar ta izu sai don su wa'azu وكان الإنسان أكثر شيء shay'in jalala جدلا wato da jinsin mutum shine kafiri wato shine mafi yawan jayayya eh, a cikin mutane kafiri mai yawan jayayya ne ai husumatan husuma fil batil a batili wa huwa tamyizun tamyizi ne manqulun min ismi kana an ciro shi daga ismi kana al ma'ana ma'ana dai abin da ake nufi wa kana jadulul insani aksara shay'in bihi wato jayayyan mutum shine abu mafi yawa fihi a cikin lamarinsa وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة, سنة الأولين أو يأتيهم Allahu العذاب قبلا kibala ba abin da ya hana mutane ai ana nufin kafiran maka babu abin da ya hana su an yi minu su imani izza humul huda yayin da shari'a ta zo musu shine alqurani wa yastaghfiru rabbahum kuma wato su gafara ubangijin su illa an tatiya musu sunnatul awwalina sai dai sunan mutanen farko wato ta zo musu ai fa'ilun fa'ilun fa'ilun fa'ili ne ai sunnatuna wato sai dai sunnan mu ta zo musu ta zo musu ta zo fihim a cikin su wahiyar ihlaku ita ce hallakawa almuqaddar abin kaddarawa alaihim gare su aw ya tihimul azab ko kuma azaba ta zo musu kibalan gaba da gaba ai muqabalatan gaba da gaba wa iyanan qurquru wa huwa alqatl shine kisa yawm badr ranar badr wa fi qira'atin bi dhammatayn jam'u qabilin ai anwa'an nau'i nau'i وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ba ma aiko manzanni sai dai suna mai albi- masu albishir ne lilmumi na ga muminai kuma suna masu gargaɗi masu tsoratarwa lil kafirina ga kafirai ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
da wai jadul lazina kafaru bil batil wanda suka yi kafirci suna jayayya bil batil da batili eh bi qaulihim da fadin su da suke cewa aba ashal aba asallahu basharan rasula Allah ya aiko mutum ya zama shine manzo eh wa nahwi da makamancin sa suna yin haka ne li yudhidu bihil haqa dan su zar- su darzar da gaskiya bihi da wannan zancen nasu ai li yubdilu bijadilihim haka don su ɓata gaskiya da wannan jayayya ta su shine su ɓata alkur'ani kenan wata hazu sun riƙi ayati ayoyi na wato shine alkur'ani wa wato sun riƙi alkur'ani wato abin wato izgiri kenan wa ma unziru ba a yi musu gargaɗi ba bihi da shi minan nar wa ma unziru da abin da kai ake musu gargaɗi bihi da shi minan nar daga wuta ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه to waman azlamu ba ɗaya da ya fi zalunta kansu daga wanda wato aka aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa fa'ara da sai kawai da kai an haga biranta wannan siya ya manta ma kaddama da dahu abinda wato ya gabatar min amali ai ma amila abinda ya aikata min alkufr da kafirci wal ma'asi da sabo إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا mu dai mun sanya wato mun sanya rufe-rufe ala qulubihim bisa zukatansu an yafqahu daga su fahimce shi ai min an yafqahu da- min an yafqahu alquran daga su fahimci alqurani ai fala yafhamunahu ba za su fahimce shi ba wa fi azanihim waqran mun sanya sikalan nauyi a cikin kunnuwansu ai fala yasma'unahu ba za su ji shi ba eh wa in tad'uhum وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا iza na bada to in kai kiransu kuma zuwa ga shari'a falon ya hata duba za su ju- ba za su shiryu ba izan wato a yayin nan abadan har abada وربك الغفور ذو الرحمة ubangijinka shine mai gafara zuwa rahmatu ma'abucin wato jin kai لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب da zai rike su da abin da suka aikata zai rike su fi duniya a duniya da ya gaggauto musu azaba fiha a duniya بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ila balle ma'alkawarta suna da ma'alkawarta eh suna da ma'alkawarta inda Allah ya yi alkawarin zai zai saka wa kowa shine yawmul qiyamati ranar alkiyama وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا huwa yawmul qiyamati shine wato ranar alkiyama lan yajidu min dunihi maw'ilan ba sa samun mafaka min dunihi koma bayan wannan wajen ba inda za su samu su je su fake ranar alkiyama wa tilkal qura wancanan ka alqaryu alqaryatu wato alqaryun da ake magana ana nufin ahluha ahalan alqarya ka adin kamar adawa wa samudu da samudawa wa gairiha wa gairihi ma da wajensu to shine ubangiji yake cewa mun hallaka su lamma zalamu yayin da suka yi kafirci kuma wato sun kafirce sun saba wa wato manzanninsu saboda haka sai muka halakar da su to wa'annan ma na maka wato zamanin manzo Allah su ma suna so ne a yi musu haka eh to ai mu ba za mu yi musu haka ba saboda mun alkawari sai lamarin annabi Muhammad ya cika eh idan muka halakar da su to kaga kafin a cika da ya cika al'amur amal kafin al'amuran sa ya cika to kaga akwai wato sauran magana kenan to shi yasa muka bar su eh ba za mu saukan musu da abin da suka nema ba na azaba har sai lamarin manzo Allah ya cika wajen Allah limu hulaki mau'idan mun sanya mu alƙawarta li ihlaki saboda halakar da su eh mun sa mu alƙawarta da halakar da su shine yana daga cikin wato abin da ya same su shine a badar aka kashe duk manyan manyan su kuma aka ribace wasu daga cikin su وإذ قال موسى لفتيه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ka tuna yayin da musa ya faɗa wa wato ya wato sau yaransa shine yushau bin nuni kana ya tafi ya zama yana bin sa waya hadimu yana masa hidima waya akhudhu minhu ilma yana ɗaukan ilmi a wajen annabi musa yayin da ya gaya masa ce la abrahu ai ba zan gushe ba asiri ina tafiya hatta abluga har dai na kai majma'al bahrain gurin mahaɗar kogi guda biyu multaka bahar rum wato mahaɗar kogin rum wa bahar farisa da kogin farisa min mayalil mashirka daga wato abin da yake bin wato almashirka gabas wato mahudar rana ai almakanul jami bigire aljami mai tarawa da zalika ga wannan awon mudiya ko kuma in shuɗe hukumar zamani da wilan mai tsayi fi bulugi cikin ruskarsa in ba'udu in har yayi nisa to zan tafiya in ta tafiya ni dai ba zan dafa sai na sai na samu wajen فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا yayin da balaga yayin da suka kai majma'al bahrain gurin mahaɗa- majma'a bainihima yayin da suka kai wajen mahaɗar tsakaninsu bainal bahrain tsakanin wayannan kogi guda biyu to nasu ya huta huma sai suka manta wato huta huma wato kifinsu aina sha'a da sai yusha'u hamlahu sai wato shi yusha'u ya manta ɗauko wannan kifi wanda yake cikin sanhu eh, inda rahili yayin da za su tashi su tafi daga wajen wannan sai ya musa ta zikirahu shi kuma annabi musa sai ya manta ya eh, wato ya ya tuna masa wata kaza sabilahu shi wannan kifin sai ya rike hanyarsa fil bahari a cikin kogi ai wato ai ja'alahu wato ai ya sanya shi bi ja'alillahi da wato sanyawar ubangiji ya sanya shi saraban wato kamar rami ai misalar sarabi misalin rami wa huwa shaku shine tsaga a dawili mai tsayi wanda la nafa da lahu ba karewa wato gare shi wa zalika wannan kuma ya faru ne anna Allah ta'ala cewa wato hakika Allah ta'ala amsaka an rahutu jariyal mai ya kame gudun ruwan wato ga wato ga kifin wato wato ya kame wato gudun wato ruwan wato ya kame wato gur- ruwan bai haɗe ba sai ya zama rami gashi ruwa ne a cikin wato wato a cikin wato ruwa ne a cikin kogi kuma kifin ya shiga kuma shikenan kuma kuma gashi ruwan bai haɗe ba sai ya zama kamar rami dai gashi nan eh to fanjaba jaril ma sai ya yanke wato gudanar ruwan wato sai fanjaba kai sai ya yanke anhu gaburansa fa baqiya sai ruwan ya zama kalku wato kamar taga ai lam yalta'im wato bai haɗe ba wajen mu da kuma ya sandare wato ya sandare mata ta abin da yake karkashin sa minhu daga gare shi Falam- Ka simoni ko na'am simoni ne nan eh to mun shiga dai sumun na ƙarshe to ai sai mu tsaya sha ɗaya yayi na'am
sallamu jama'a ina ne kan simoni na'am ina ne kan simoni na kun kun fata ga sumun nan inda muka aya mun da ke da ce falan ma ba ha shine kan sumun ne alhamdulillah wannan ma jawaza eh amin. alhamdulillah salatul fati uku uku Salatul Fati kuma